الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع البيوت yace babu jami'i kaza ma'ana wannan mas'alar za kawo ta kala-kala a cikin karkashin wannan babu ma'ana mas'aloli kala-kala karkashin buyu a kenan qala haddathani yahya an malik an abdullah bin dinar an abdullah bin umara anna rajulan zakara li rasulillah sallallahu alaihi wasallama annahu yukhda'u fil buyu'i wani sahabi ya ce ya manzo Allah ana yaudara ta a cikin kasuwanci mana bai kware bai kware suka ce yana da matsala kaɗan ko cikin kwakwalwarsa ne ko ko a'a bai kware a cikin kasuwanci ba ne shi sa sai a yaudare shi ya faɗa manzo Allah haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idza bayata faqul la khilabata in kai ciniki saboda an akwai ka'ida an yi ciniki almutu bayan malam ya tafarraka ko in kai ciniki zaka ce to ban da fa yaudara la khilabata ba yaudara ba kamuga ba menene da menene in aka fadi haka to daga baya ko ka in ka tafi kaga abin an cuci ka ko an yi kaza da kaza da kaza zaka iya zuwa ka mai da kaya sai a walwalar ciniki qala fa kana الرجل إذا باع يقول لا خلابة شكرا ya kafa doka kenan wannan sharadi magaran da aka ce in suka rabu al-bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa to shi a wajen shi ko tafin an samu tafarruqi din akwai wannan sharadin zai je karbi kayansa an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya magance mishi wannan eh eh ya ce mai a ba a ba ta mai hankali yake da shi ba yana da ko bai kware ba cikin kasuwanci wani ko ba da gogewa wani ba shi da gogewa wani yana da wauta wani yana da mana bai goge bai kware ba a cikin kasuwanci to shi a ɗauki wannan dama ana cutar da shi wannan la khilafata ai malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan kaje makorin sharhi zaka ga shafuka ana ta maganganu ana ta maganganu har suka ce akan wannan magana ya halatta ka warware ciniki in aka yi ciniki kaga bayan ka tafi kaga an cuce ka da yawa ko ai maka yaudara ko ai maka zaka ya dawowa a warware ciniki dalili la khilafata amma kowa zai iya amfani da shi kowa zai wai kowa zai iya amfani da wannan ka'ida ko ko ba yadda za a yi ai wannan cinikin da aka ce albayyana bil khiyari ma lam yatafarraqa hukuncin amin kenan amma in muka yi ciniki ga mu rabu to in na jefa naga kaza kaza kaza zan dawo in ya yadda to yayi ko bai ba to shikenan zancin la khilafata na da nan kenan eh قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إتي سيدنا سعيد بن المسيب سيد التابعين كنا أنجيش ينا فدرتي واسي سعيد بن المسيب شيني سيد التابعين كما Allah na karban addu'an shi min mujabi ad-da'awat to shine da yace sayyaba Allahu fin nari man sayyaba walidi to shi yasa maimakon a ce ibn musayyab sha ce ibn musayyab sha ce ibn musayyab yace shekara 30 masallacin annabi gabbara harama ba taba kwace masa ba aka ce lokacin da shi ba yana zuwa gidan ne ba ba ba yana zuwa aiki ba ne abinda suke abinda suke wani sai shekara kusan 30 da kafa ne shi na ɗakin shi in wani ya rasu ya ce a bari yadda zai kawo wani shi shekara nawa an haka mishi kabarin shi an aji yana zuwa yana gani saboda ya tursa su zuciyar ta ji tsoron Allah ke kashewa take yi eh je ya wuce ya je ya dawo menene wai dan dan a tursasa zuciyar ka bi Allah in baka ba zuciyar ai ke kashewa take da duniya ta zo ana ta faman duniya kudi ba gashi kowa zuciyarsa ta ke kashe ba wa yake tunanin mutuwa tare da shi manzo Allah ce ma ra'aitu yaqinan ashbaha bi shakki min al-maut ban taba ganin abin da yake yakini ne amma ya kama da shakka kamar mutuwa kowa ya san akwai mutuwa amma kowa yana mishi waiwai ne in ba ta zo kan mutum ba an fahimta Zaid bin Musayyib kenan shi ya samu daraja aka ce thummal marasilu siwa sahaba laysat bi hujjatin ladal isaba illa marasila sa'id bin sabat la hattisalu sanad bada iz futtishat eh yace marasil na Sa'id bin Musayyib ne ana aiki da shi babban malami ne ana zaune ana karatu kullum yau jiya yau sai bai ga iyaye ban ga wani makaranta ba yau aka ce ai matarsa ce ta rasu ya ce insha Allah ba zai kwana yau ba sai da mata kai ku ce musu wacce shi kanshi kyakkyawa ne yarsa kyakkyawa ce ya'yan halifofi wannan ya nema wannan yan siyasa sun nema yan kasuwa sun nema masu kudi sun nema kowa sun nema ya hana ana cewa almajirin shi ba ya ce ku ce musu wacce an ɗauka an bawa ne a ɗaura aure a kai ta gidan kwanu shine sa'id bin musayyib darajarsa kenan aka ce akwai ɗaya ɗaya cikin sahabbai da sa'id bin musayyib yana gaban su a cikin ilimi eh to shine yace me yaqulu idza ji'ta ardan yufuna al-mikyala wal mizana fa'atil al-muqama biha wa in ka je kasar da ake cika alka ake cika mizani ake cika mudu ba yaudara ka zauna ciki ka tsawaita zama a ciki kaka ji tsoron komai wa iza ji'ita ardan yunaqqisuna al-mikyala wal mizana fa aqlil al-muqama biha ka takaita zama a cikar ka tsawaita zama a ciki me yasa in ka je kasar da ake cika mizani ake cika mudu ba a yaudara saboda Allah madaukakin sarki me yace wailul lil a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين البحث kawai mudu yana sa a saukar da azaba ba ma mudu kadai ba duk inda ake sabon Allah wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun na alaisa kazalik zai bin sai bace in ka je ka sa kaga ba sa cika mudu ba sa ci suna tawayewa suna yaudara suna menene kada ka zauna da yawa da bukatan ka ta gama gudu ka ishi amma in ka je ka tarar da inda ake cika mudu ka zauna ka yi kasuwanci ka kai rayuwar ka kai abin da za ka yi a ciki akwai alkhairi na eh ba Najeriya cikin me cikin masu me kawai mudu a ba sai cikin awo kaɗai ba duk abin da ba ka son a yi ma don me za ka yi ma wani allazi na iza talu alam nasi ya saufu da shi a cika musu wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil nasu li rabbil alamin abinda sai da Musa bai faɗa kenan wannan ka'ida ce na inda ake sabon Allah kada ka zauna wajen ka dan kauce ma wajen don Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar wala tarkanu ila allazina zalamu ma'ana kaga kai ba a saka cikin azzaliman ba aka ce la tarkanu ila allazina kai ma azzalimin ne za a ce la tarkanu kai ma azzalimi ne ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار لأن البلاء إذا نزلت تأم الصالح والطالح سأكتي manzo Allah ce sai in an waye gari ranar lahira shine za a fafayyace za a rarrabe za a yi an fahimta qala wa haddathani malik an yahya bin sa'id annahu sami'a muhammad ibn al-munkadir yaqulu أحب yuhibballahu abdan yace Allah yana son bawan da samhan idza ba'a samhan idza ibta'a samhan in qada samhan in iqtada Allah yana son bawan da yake da mai sassauci in zai saya sassauci in zai saya sassauci in zai biya bashi sassauci in zai bi bashi mana Allah yana so sassauci a cikin komai ma'ana kana da sassauci a cikin cinkinka Allah yana son ka in kana da sassauci a cikin ba mutane bashi eh hakuri har sai sun samu su biya ka Allah yana son ka Allah yana son ka alaisa kazalik sa'annan ka ba shi bashi kai hakuri wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara har kai hakuri lokacin da yazo ya biya ka kana da lada ka karbi kudi ka kuma karba ba kuma za ba ka lada قال مالك إمام مالك يتي في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا ويتم تنسي وانا أبو دعيك سيروا انتاري با, با, با كرغا با با أونا با جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا yace ai ba cewa tarin abinci tarin kayan aja a cikin abin da za a kirga kamar za ka sai tumakai guda ɗari ko guda dubu shi a ce shikenan jizafan kenan za a kirga su ko sun kai miliyan ne ba haka ba ne ba eh mimma yu'addu kenan qala malikun fi ar-rajuli yu'ti as-sil'ata yu'ta as-sil'atu yu'ta as-sil'ata yabi'a yu'ta mabni lil majhul aina na'ib al-fa'il يعطى هو السلعة يبيعها لو شاء باش كجيك السير وقد قومها صاحبها قيمة wanda ya baka abin ya kimanta ya kiyasta abin kudin shi kaza faƙala sai ce in bi hadha zaman wannan abin da zan baka je ka sayar naira dubu goma ne in kai sayar naira dubu goma بثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراب يتراضيان عليه إن كسير يند نفر أمك إن زنباك كذا سكا يرججيني أكا هكا وإن لم تبعها إن كوبك سير با فليس لك شيء باك دقومي كاشي جيه كسير إن كسير نيرا دبو زنباك نيرا دلي إن بك سير با باك دقومي إنه لا بأس بذلك imam malik ya ce babu laifi akan haka iza samma samanan ya bi'uha bihi wa samma ajran ma'luman ya ce ka sayar naira dubu zan baka naira ɗari a ciki abinda aka bashi an ki an an faɗa an nuna masa yadda zai sayar kuma shi an nuna masa abinda zai samu ya sayar haka in ya sayar in ya sayar a bashin bai sayar ba shi da komai idza ba'a akhazahu in ya sayar ya dauka wa in lam yabi fala shay'a lahu in bai sayar ba ba shi da komai kala malikun imam malik ya ce wannan ya halatta to sai ka imam malik ya ce wa mislu zalika ya ce misalin wannan an ya kula rajulu lirrajuli mutum ya faɗa ma ɗan uwansa mutum in qadarta ala gulami al'abiki aw jita bi jamali asharib falaka kaza fa hadha min babil juqli bawa na ya shiga gudu in ka iya ka kawo min shi ko rakumina da ya bandare gudu in ka iya ka kawo min shi zan baka kaza ya ce wannan ba ciniki ba ne wannan abin nan ne abin nan ne ju'ul ne an sanya maka ma'ana an sanya maka mene lada ne in ka kamo wa laysa min babil ijara a ga imamu malik yana kawo matsaloli ne masu kamanceceniya da juna masu wuyan fahimta sai zantar da hukunci walau kana min babil ijarati lam yaslu da a ce babil ijara ne bai halatta ba amma da min babil ju'l ne yace ya halatta imam maliki ba karaman mas'aloli ya kawo masu wahala a cikin kasuwanci a cikin komai ma eh qala malik fa amma ar-rajulu yu'ta as-sil'a fa yuqalu lahu bi'iha wa laka kaza wa kaza fi kulli dinarin bi shay'in yusammihi je ka sayar da wannan abin za a baka a kowane dinari za a baka kaza fa inna zalika la yasluhu yace wannan baya halatta ai kaga yayi kama da wancan da muka faɗa ko amma yace nan bai halatta ba me yasa li'annahu kullama naqasa dinarun min saman al-sul'ati naqasa min haqqihi allazi samma lahu an fahimta to in abin da yasa yace bai halatta ba kenan fa hadha gharar yace akwai gharar a cikin wannan la yadri kam ja'ala lahu bai san nawa ne nashi ba ana fahimta قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة متوزي حياة دبة كوموتا ثم يكريها بأكثر من ما تكاراها به فقال لا بأس بذلك يا حياة دبة نيرا دبو قوما يجي هنا بعد حياة نيرا دبو قوما شابي وشابير يجي باب ليس ya haya motarka naira dubu goma ya je yana ba da haya naira dubu ya ce babu laifi a cikin wani وبهذا نقول قد انتهينا من كتاب البيوع كتاب البيوع ba a karamin matsala an gaira imamu malik dole a jinjina masa imamu malik littafin shi ba littafi ne da za a karanta a gaggawa ba allah ya sa kitabul buyu din nan mun fahimci su ɗaya bisa uku abin da imamu malik ke fara wallahi mun ci nasara ɗaya bisa uku abin da imamu malik ke fara manya-manyan matsaloli yake kawa sai irin kwakwalwa irin fahimta da fikir irin na su imamu malik amma za ka yi karatu a gaggawa in ka fahimci ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa a nawa ne to ka yi sa'a kenan eh saboda duk malamai sun kaga mun zo kaga ya ce albai bil barnamij ya kawo matsaloli iri iri manyan malamai kansu akwai lokacin da imamu shafi'i ne ko a masallacin madina akwai muhammadu ibn al-hasan ash-shaybani babban almajirin imam abu hanifa ne su biyu ne abu yusuf da muhammad ibn al-hasan al-shaybani aka ce ba su gaza imam abu hanifa a cikin ilimi imam shafi ya zo muhammad ibn al-hasan akwai muwatta muwatta imam muhammad ibn al-hasan al-shaybani ba hanafi ne amma yana da muwatta da ya rawaito wajen imam malik suka zauna masallacin madina imam shafi sai kawo mas'ala ya ce ga abinda imam abu hanifa ya fada ga abin da malaminmu ya fada a sahibuna alhaq au sahibuku yace bal sahibuku sannan ya kawo matsala yace ga abin da malaminku ya fada ga abin da malaminmu ya fada a sahibuna alhaq am sahibuku yace bal sahibuku da kansu yake tabbatar da cewa imamu malik ba abin nan bane ba bismillahir rahmanir rahim dole a jinjina mai imamu malik an gwada kitabul buyu kitabul qirab kitabul qirab القراب هو المضاربة قرادي شيني مضاربة مضاربة شيني قرادي كو ايش المضاربة اوجه متاني هجاز كينا كو شيني متن يكاو غا كودي غا متن yana da kuɗi kai kana da lafiya ka yi kasuwanci ga kuɗi je ka kai kasuwanci abin da muka samu muraba muraba din nan yadda kuka yi yarjejeniya rabi za a raba daidai ne wannan ya dauki rabi wannan ya dauki rabi ko za a kasa uku ne ko yadda kuka yi yarjejeniya to ya halatta to imam malik saboda dukka na fahimta da Allah ba shi sai kawo farkon mudaraba da aka taba yi a cikin musulunci zamanin sayyidina umar abin da ya kawo ke ne kafa hujja da halaccin yin mudaraba za mu gani abin da ya faru sa'an nan mu ga aina mahallu shahid fi fi fi fil asar insha Allah قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال يتي خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق ابي سيدنا عمر عبد الله بن عمر da ubaidullahi bin umar su ne suka fita cikin sojoji aka je iraq yaki kenan da aka je aka gama falamma kafala da suka gama yaki suka dawo suna tahowa marra ala abi musa al-ash'ari وهو أمير البصرة sai suka wuce wajen gwamna na sayyidina umar shine abu musa al-ash'ari shine gwamna a basra sai suka wuce suka shige wajensa ya ga ga ƴaƴa biyu na sayyidina Umar sojojin addinin musulunci to kuma yaya zai yi ya rasa ba shi da abin da zai yi musu farhaba bihima wa sahala yace marhaba ahlan wa salan ba wuce yace lale maraba ko thumma qala sa'an nan sai ce law aqdiru lakuma ala amrin anfa'akuma bihi la fa'altu da ina da wani abin da zan yi ku fa'idantu da na yi muku ba ni da yadda zai hai ba gwamna ba za ku ga shugaban kasar ma da kanshi za ku ga shugaban ya aka kare ai da na yi muku ba ni da abin da zai sun makala bala sai ce to amma akwai dukiyar musulunci a wajena kudin musulunci a na wajena ba ni kudin shi bane fa ha huna malum min malillahi ga ce amma ga dukiya ga dukiyar Allah uridu an ab'asa bihi ila amirul mu'minina dama na tara ina son na aika ma amirul mu'minina madina ma'ana baka da iko ka taba kana gwamna baka da iko ka taba zan aika ma amirul mumini ne to ya za a yi fa uslifu kuma hu fa tabta'ani bihi mata'an min mata'il iraq thumma tabi'anihi bil madina fa tu'addiyani ra's al mal ila amirul mu'minina zan ba ku wannan kuɗi mudaraba ki ku sai kaya daga kasar iraq in kuka je madina kuka sayar sai ku zame riban ku ma'ana ra'asu mali dukiyar sai ku ba amirul mu'minin dama dukiya ce ta Allah ta baitul mali ne ba ni da iko na taba na baitul mali sai ba su suka sai kaya suka je madina suka sayar mudaraba ya za a yi ba sai su ce riban su ba su ɗauki uwar kudin su ba amirul mumini na abinda aka ce mu kenan gwamnan ka abinda ya ce kenan wa yakunu ribu lakuma faqala wadidna zalika sai suka ce eh muna son haka fa fa'ala sai ce to gashi nan ga kudi na baitul mali ne za ku je ku ba sayyidina umar amma maimakon ku rika kudi ku tafi ku bayar ku yi dabara na ba ku izini ku yi dabara ku sai kaya ku je madina ku sayar ku zame ku cire riban ku ku ɗauki uwar kuɗin ku ba sai na umar dukiya ce ta Allah wa kataba ila umar bin al-khattab an ya'khudha minhuma al-mala sai rubuta takarda zuwa shugaban kasa sayyidina umar ga abin da ya faru abdullahi bin umar ko ubaidullah bin umar na ba su kuɗi kaza in sun kama kuɗi kaza ka karba ma'ana an ba su ne su je su sai kaya in suka je suka sayar su zame riban su kuɗi kaza za su kawo maka ka karba falamma qadima ba'a fa arbiha da suka iso madina ce suka sayar da kayan sai suka ci riba falamma dafa zalika ila umar bin al-khattab sai suka je suka ba sayyidina umar uban su ne fa ya'yan shi ne kuma kowa ya san Abdullahi bin Umar kuma kowa ya san Ubaydullah bin Umar sai suka ce ga kuɗin ka sai ce a a ku tsaya ma tukunna duk sojojin da suka je yakin ya ba irin wannan abe su masu je su ci riba ko ku kadai a kullum jaishi aslafahu mitla ma aslafa kuma duk sojojin da suka je yakin ya yi musu haka su ma ya ba su bashi su je su sayar ya ba su mudaraba su je su sai kasu sayar su kawo uwar kudin kala la suka ce a'a mu kadai yayi ma wannan fa qala umar ibn al-khattab ibna amir al-mu'minina fa aslafakuma don kun zama ƴaƴan amir al-mu'minina shine sai muku wannan ajiya al-mala wa ribuhu da kudin da riban da ku samu duka kawo su fa amma abdullahi fasakata abdullahi ai ya san sun ya kama bakin shi ba shi da abin da zai ci wa amma ubaidullahi fa qala ma yanbaghi laka ya amiral mu'minina yace ai bai kamata ba amiral mu'minina wannan dukiya da muka kawo da da muka zai hasara muka yi dole a ce mu cika ba za ka bi rabin هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه لا دوك ta halaka ko kuwa mona biya rage za a ce mu biya fa qala umar addiyahu umar ce ku bada kudin da riban fa sakata abdullahi shi abdullahi ibn umar yayi shuru wa raja'ahu ubaidullahi sai ubaidullah ce mai kiya kai shuru ba za ka kai ma ba za ka soma baki ba haka kawai za ka sa kana gani ga riba da muka samu abba zai kwace فقال رجل من جلساء عمر sai wani da yake zaune wajen sayyidina Umar ake wannan ake tattaunawa sai ce ya amiral mu'minina law ja'altahu qiradan ina ma da maimakon ka kwace kudin duka kamar da shi qiradi mana an ba su dukiya ta Allah sun je sun yi ciniki an samu riba to sai a raba riban ba kada ka kwace riban duka فقال Umar. قد جعلته قراضا to shi kenan an mai da shi qiraz yanzu uwar kudi za su kawo riban kuma a raba da su da baitul mali fa akhadha umar ra's al mal wa nisfa rib wa nisfa ribhi sai karbi duk kudin uwar kudin riban da aka samu ya raba biyu ya ba baitul mali rabi rabi kuma ya ba su su biyu وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال abin da ya faru kenan wannan shine farkon mu aina mahallu shahid min alhadis law ja'altahu qiradan awwal qirad waqa'a fi al-islam zaman umar hadhihi al-qissa sai mu dawo akan hadisi yanzu abu musa al-ash'ari gwamna me ya hana ya sace kudin me ya hana ya ɗabi kudin me ya hana ya abin da yake so da shi tsoron Allah rayuwa ba za ta taba samun zaman lafiya ba shi gaskiya da amana gaskiya da amana wannan gaskiya ita ce da aka rasa ta kowa ya shiga wahala dan kasuwa zai yi gaskiya dan siyasa zai yi gaskiya wanka kowa zai gaskiya wannan zai gaskiya ina rayuwa za ta shiga cikin rudani yaushe za ka sai abu kana darkar hankali ka ya tashi kowa cuce ka ko ba cuce ka ba komai gaskiya aka yi da aka rasa wannan sai rayuwa ta shiga cikin halin da ake ciki ana fahimta to shikenan aka ɗauki kudin abu musa al'ashari gwamna shi bai taba dukiyar ba ya ce malullahi na baitul mali ne to ai ya ce wannan malul lahi ne yanzu dukiyar najeriya da take nawa tirawa ce ce ai ta gwamnati to gwamnati ba ta gwamna ba shi da iko ya ɗeba yadda yake so eh yana da iko ba shi da iko eh an ba su ne fatawar ne eh to an kai wajen shugaban kasa waɗanda ake fama da su ‘ya'yan shi ne guda biyu farkon tambayar da ya yi sojojin da suka je yakin duka aka yi ma haka ko ku kaɗai suka ce mu kaɗai aka yi ma ya ce to don kun zama ‘ya'yan amirin mume don kun zama ‘ya'yan shugaban kasa ku don kun zama ‘ya'yan gwamna ku don kun zama ‘ya'yan minista ku don ku zama yayan shi ne aka yi muka ku kawo kudin da riban duk ku kawo suka yi shiru wannan ce a ai bai kamata ai muna haka ba mun sha wahala mun so mun zo ga riba ka samu uwar kudin ai ba sai ka gode Allah ya ce ku ba da kudin Ubaidullah ya ce Abdullahi dan Umar ya kai shiru ka bane da Abba kadai muna ka dan tsoma baki mana yayi sai ce sai Allah ya rufa musu asiri akwai wani zaune wajen sayyidina Umar yace ya amiral mu'minina abinda za a yi kaga ya sasanta tsakanin su to a bar mas'alan ta zama mudaraba mana ai da mudaraban suka zo ai a mai da shi mudaraba mana ina ma nan mudaraba su da suka zo mudaraba ne an ba su kuɗi ne aka ba su izini ku sai kaya ku je ku sayar ku cire riban ku kuɗin ku kai ma amiral mu'minina ba haka aka yi ba to wanda ke zaune sai ce to ya amiral mu'minina akalla ko da ba- ba- a yi musu a mai da shi muzaraba ina ba nan muzaraba kuɗin da suka zo suka yi ciniki din tsakanin su da baitul mali ne riban da aka samu sai a zame uwar kudin a kai baitul mali riban kuma a raba biyu baitul mali ya ɗauki rabi su kuma su ɗauki rabi ba ya yi sulhu tsakanin su ba to wani irin shugaban kasa kenan ƴaƴanka ƴaƴan cikinka ha ‘ya'yan cikinka wani ya fito ya zo madina sai na umar na kwance yana kwance ba mai zai sa ai ba zai sa wundiya zai sa ko askami ko babban riga ko mene da mene na ce ina ami- amirul mumini na khalifa na ce gashi kwance gashi kwance bayan gashi kwance wajen masallaci ba mota bulletproof ba bindiga AK47 ba wanda ke min kace yace eh lalle kai adalci shi yasa ka kwanta ka kwanta ka huta cikin kwanciyar hankali yace to me na ci nasu ba abin da na dauka nasu balle su zo suna nema nasu kashe an fahimta wannan kissa to mutane Allah ya yi ku musulmai Allah tun da ya sa ka zama musulmai mumini wallahi tallahi kafin duk turawan duniya me yasa ka take wannan kashi kana daukan nasu me yasa in baka sani ba ne ka zo ka sani biya za ka yi in kaga ana lalabe ana kame-kame ba a samu dahir ba ne an fahimta yanzu ba muna la'asar ba da haske sai magaruba ta shigo duhu ya shigo ba haske kowa zai kokari ya samu makanshi haske gwargwadon ikon shi wannan ya kawo a ci balbal wannan ya kawo kindar mai narkewa wannan ya kawo kwan fitila wannan ya kawo mantir arza wannan da ake famfin shi yana da su yana kowa gwargwadon karfin shi zai kawo wannan ya tada inji wannan ya kawo fita- n- n- sola ya sa kowa gwargwadon karfin shi zai sa ya haskaka ma kanshi saboda me saboda tafiya cikin duhu baya yiwuwa ba ta yiwuwa gidanka ne ɗakinka ne daga falonka ko daga ɗakinka zuwa falo daga falo zuwa ban daki ko kicin shekara nawa kana ciki kana kai kawo da rana amma da dare ya zo cikin duhu baka isa ka tashi da karfin kai ka ce zan shiga kicin ko zan shiga ban daki ba saboda me kana tafiya cikin duhu in ka ci karo da abin da fi karfin ka sai farar da kai in ka ci karo da abin da ka fi karfin su suka yi ne sai ka karya shi yasa dole akwai tortilata a hannunka sai ka kunna ka dan ka je ka samu inda makunni yake ka to lokacin zaka iya tafiya zaka je ka sha ruwa ne zaka je ka yi menene zaka je menene dole sai da haske yasa kowa sai ya samu ma- in larura ta kama kowa sai ya samu makan shi haske gwargwadon ikon shi kowa yana cin wannan haske har gari ya waye idan rana ta fito sai ne in rana ta fito sai mai ga hasken Allah wanda kowa da kowa daidai yake a ciki a lokacin ka bar hasken ka kuma sai a ce kayi wuta kuna fahimta da rana ta fito hasken Allah kenan mai janareta ya kashe mai sola ya kashe mai komai zai kashe da kanshi saboda ga haske na Allah ya fito Allah ce kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wannan yana kaza wannan yana kaza aka kamo aka ce nurun wa kitabun mubin ga haske daga Allah manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu min ba'di abadan kitabullahi wa kitaballahi wa sunn- wa sunnati dan me zaka dauki boko ya zama aqida har ka je kana gyarawa aka ce boko me boko yace ad-book ba book bane ba ba book ba ku san boko ba duk wanda ya san girma wanda ya san shekaru saba'in baya ko sittin ya san menene boko amarya za ta eh a abu jabu amarya za a zo a shirya ta sai an tafi da ita shi a zo kuma a sake shirya wata daban amaryar boko duk tsofaffi ku je ku tambaye su ji mu mun san amaryar boko kenan akan haka ina manar boko da suka zo da boko ga ilimi na addinin musulunci kafin su zo da boko an samu mutum na sun haddace alkur'ani karkashin bishiya ba shi an gina university ba karkashin bishiya to sai aka ba su wannan ilimin suna ilimin boko amma yan boko shi suna gyara su ce ai daga book book kenan ba gyara ake yi ba gyara ake yi sunan shi ɗaya da dalili boko ne asalin ilimi shine ilimin addini dan in ba shi kai ba kai hasara duniya da lafiya kai boko kai menene ka samu digiri ka samu masters ka samu ka samu phd ka zama professor ka kai kololuwa baki daya ka kai kana mutuwa ana sa ka kabari tambayoyin primary za ka maka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bi'itha fihi wallahi duk certificate duniya kana da su in baka bada wannan jawabi ba ka halaka hal abada duk certificate duniya duk karatun duniya ka je kai ka haddace komai da komai wanda mutum ya mutu ana sa shi kabari tambayar yan firamare ne ko yan nazari eh tambayar da za a yi ma kowa kenan kuma kowa sai ya bada jawabi in ba haka ba wallahi an yi hasara har abada man rabbuka kuma addinin musulunci duk jarrabawa koyewa ake yi sai ka zo cikin wurin jarrabawa ka gani ko ka iya ko ka ka iya amma wannan jarrabawa sai da aka fara maka kafin ka mutu ka je lahira a tambaye ka a wannan leakage za a ce ai ba leakage kenan ba ina ba nan leakage eh wannan bayyana yake wannan bayyana yake gashi nan tambayar da ya kamata kuma a ce wani ya je ya kasa ya je ya fadi wani cikin wannan jarrabawa bai kamata ba ilimin da aka zo aka tarar da iyaye da kakanni da shi shine ilimi shine tabbas tunda zai ma amfani duniya da lahira wannan kuma zai ma amfani ne duniya in ka ɗauke shi ka mai da shi aqida kai hasarar lahira ba boko kenan ba boko bane ba kenan larura ke sa kowa ya je kunna fitila ba ka kunna wannan wannan mai kudi ya kunna wannan mai kudi ya kunna da hasken Allah ya zo da kanka zaka je ka kashe a lokacin ba kashe ba sai a ce ka wannan wawa ne ga haske kuma ya bar generator na aiki yana koda mai gidadanci ya zama menene da me ya zama ne da me tun da haske na Allah ya zo qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin duk komai sai ka dauke shi ka ajiye kama hanyar gaskiya ka kama hanyar gaskiya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ka gani ko abinda ake nufi kenan an fahimta duk wanda yace muku boko daga buku ne ya wuce ba daga buku bane daga boko ne iyaye sun sa abin da suka ba shi suna boko mun ji farkon mudaraba a cikin addinin musulunci ko mun ga shugabanci irin na sayyidina Umar ko mun ga jagoranci irin na gwamna Abu Musa al-Ash'ari ga dukiya ta baitul mal amma baki sun zo mishi ba shi da abin da eh ah ayo nan duk mu halhalu muke samu kanmu farko sai da aka likita rayuwa ba za ka yi zama yanzu najeriya ko kano ka ɗauki kano yaushe za ka zauna baka da kuɗi ka ji daɗin rayuwa ta kai ci za ka ji da kai da matanka da 'ya'yanka ba ka bane ba wani yana magana shigaje da sakandarin taji jira magana magana ko yaushe ya yi ya ce misali ban da gida kaza na su ɗan tata su ne kaɗai za ka ce sun fara kasuwanci ne suka gada duk wani wanda kaga ya tara dukiya duk ko cikin siyasa ko aikin gwamnati na aka tara dukiya haka ne haka yadda na faɗa da kiran suna ya zama ba ma kiran suna haka shi ya faɗa ya ce ban da su da aka san su ciki suka tashi suka gada wa abin ta duk wani wanda kaga ya ya hamshakin mai kuɗi sai da ya hada da siyasa ko ma'aikatan gwamnati wai daga nan ake tara kuɗi to ya za a tara kuɗi sai ai ne a'a manya ne ba cewa sata sai ai boko sai an ci amana sai an ci amana don dole sai kana dole sai kana da kuɗi in ba ka da kuɗi ya za ka ji daɗin rayuwa a Kano ko Najeriya kana kallo ba kowa ba kowa kowa ba ya zo ya zama mai kuɗi ga motar miliyan kaza motar miliyan kaza gida kaza su ne ke jin daɗi da su da iyalansu da 'ya'yansu kai kuma kana kallo ka san dukiyar nan ta kuce a suka kwashe kuma baka da yadda zaka ci kuma dole ka yi hakuri a haka ko ka rayu ko ka mutu to shi yasa kowa sai ya cire imani ya jefar bara mu aje mun zo zamu mutu mun dawo da shi aje sai an tara kuɗi an ji daɗi ga 'ya'yan shugaban ƙasa kenan fa suka je aikin kansu suka yi tun daga ran da aka fara malamai suka zama suke komai sai an kawo musu za ka zo ga mudaraba din nan sai na usmana ya yi ba sahabban manzo Allah ba ba malamai ba ne ba a kowa na aiki ne kowa na sana'a in ba za Abdullahi dan Umar da Ubaidullah ya'yan sayyid na Umar Abu Musa al-Ash'ari ka ce gashi ku je ku sai kaya ku je ku sayar ku cire riba ku kai kuɗin ai da kudin da kai da kudin duk na shugaban kasa ne da kai da kudin da komai duk na ƴaƴan gwamna ne na gwamna ne da ƴaƴansa da kai da kudin da komai na minista ne da kaza kaza kaza to abin da ya haifar da wannan rayuwar da muke ciki mai wahala kowa ya rasa ina za a kullo ma rayuwa kowa ya zo yana magana kana kallon shi har ya gama sai ka ce wai Allah wannan rayuwa sai dai gyaran Allah sai gyaran Allah wata rana muna zaune na kallon talabijin ana labari wani ya zo a wannan rayuwa mu lokacin su saddauna ana yabon saddauna ke lokacin su muna karatu ana ba mu alawar su nema ana ba mu kuɗin da riguna da komai da komai gaskiya ya faɗa wallahi aka zo ana bincike efcc na ga an kamo shi an kai shi ya dabi kuɗi da yawa gwamna ne na wani state to lokacin su su saddauna ta fara balewa ba su ɗebe kuɗin ba shi suka yi amfani aiki suka kula da ku ku kuma da kuka zo kun kwashe kuɗin to na kasa da ku yi da me za a yi musu aiki da me za a gyara ilimi kun kwashe kuɗin kun kai dubai kun aje kun je kun kai turai kun aje kun je kun kai ko ina kun aje to yaya za su ya za a yi a kula da su su قال وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قرابا يعمل فيه على أن الربح بينهما وكنا سيدنا عثمان ملائكونا جن كنيش kuma shine a cikin tarihin rayuwa aka samu ya auri 'ya'ya biyu na manzo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auriya ta rasu manzon Allah ya bashi kanwa ta rasu manzon Allah ya ji zafi ce da ina da ƴa ta uku sai na auren masa amma gashi sana'a yake kasuwanci yake sana'a yake wata rana kasuwanci aka zo kwantenoni komai aka zo daga sham aka zo kasuwa ba shine ba wannan zo yan kwanan sun gasu ce mun ba da kaza kasuwar sabon gari sai a'a mun saya kaza kantin kwari sun kasu kowa masu kuɗi duk suka zo ce duk iya abin da riban da za ku bayar kenan ninki wannan ya ce mun ba da kaza wannan su ce mun kara kaza ya ce riban inda kuka tsaya kenan suka ce ai ta gagar gundi lage ba wanda zai iya ya ba da riban da muka bayar ce a an bani sama da haka su kuma sun san ba ƙarya ba makaryaci ba an bani sama da haka a ce a cikin Kano wane ya taya ya tsaya wane ya taya kace an baka waye isa a cikin Kano ya baka za yace Allah ya bani sama da haka مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل في سبيل كمثل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ولا shi bakin kowa ya shi ya ce ajali ya bar ya bawa Allah shi ne sai na Usman ke mai kuɗi ne kuma yana ciyar da dukiya wata rana wani ba yahudi yahuda fa tun da suke har ana da ƙasa fa takura wa mutane suke ba ba yahudi zai ga musulmi ya kyale shi ba yahudi yake da rijiya a kira shan ruwa yana galla zama musulmai don ka da sanin yahudawa manzon Allah hankali ya tashi ya wa zai zo ya sai rijiyar nan ya hutashe musulmi sai na Usman ya ce ya saya nawa ne aka ce kaza ya ce ya biya ya ce an biya yau rijiya ta fita hannun ba yahudi da sayyidina usmana da sauran musulmi duk ɗaya ne in sayyidina usmana ya kawo bokitin shi daga baya zai tsaya baya ne ba zai wuce gaba zai bi layi zai bi layi za a je yakin tabuka nesa a fita masharifin sham ga wahala ga talauci ga menene ga menene ga menene sai na usman ya ce na ba da kaza na ba da kaza na ba da kaza na ba da kaza manzon Allah ya ji daɗi ya ce ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yau ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yau ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yau zama sayyidina usman ana kawo mishi kasuwanci yake kasuwanci yake ga abu musul ashari gwamna ya san yadda ake sarrafa yake ku je ku sai kaya ku sayar ku ci riba ga sayyidina abdullahi dan umar da ubaidullah bin umar suka yi ciniki suka sai kaya suka suka ci riba suka zame duke ma'ana suka dame menene suka zame riba su uwar kudi suka kai aka aka ta bugawa tsakanin su da su da uban su fa amirul mu'minina khalifa suna yana zai ya nuna karfi abdullahi dan umar shi hakuri ba ya cewa ubaidullah ya ce a bai kamata kai mana haka ba mun yi wahala mun so mun abu musa al-ashari shi ba mu dama haka kansu ya ce ku kawo dukiyar baki ɗaya da riba tsawata musu ne wani bawan allah na zaune ya ce a a halifa abinda za ka yi shine a bar wannan matsala ta zama mudaraba riban a raba biyu baitul mali ya ɗauki rabi a ba su rabi mana su ma su je sun yi wahala su je su yi abinci su ajiye ya ce to an yarda da haka an fahimta babu ma ya juzu fil qirad babin da yazo na bayanin irin qiradin da ya halatta a yi qala malikun wajhu al qirad al ma'ruf al ja'iz qiradi da mudaraba da yake ya halatta an ya akhudha ar rajulu al mala min sahibihi ala an ya'mala fihi wala zamana alai mutum ya karbi kudi wajen dan wansa ko dan wai bashi kudi ya je a yi ciniki la zamana alaihi don an amince da shi in hasara ta faru cikin kudi ba za a ce sai ya biya ba wa nafaqatul amil fil mali to wanda ya je ya karbi kudin zai je ya yi ciniki in yana zaune gida ne yana zaune Kano a sai dai sayan da zai yana ci yana sha amma in tafiya zai yi zai je Dubai ko China ko ko ya je Saudiya ko menene kudin mota da abincin da zai ci da inda zai kwana da menene da menene da menene duk cikin rasul malin za a cire in rasul malin yana da yawan da zai dauki wannan abin amma shi ma kada ya je maimako ya je ya haya gida naira dubu biyu ya je ce hotel zai kwana naira dubu hamsin bai yi gaskiya ba ko wa nafaqatul amil fil mali fi safarihi a cikin tafiyarsa min ta'amihi abincinsa wa kiswatihi wa ma yuslihuhu bil ma'rufi da duk abin da ke ziga ma'ana bil ma'rufi ya ji tsoron Allah inda za a kashe naira goma ba zai tsallaka ya je cishe na naira hamsin ba bi qadrin mali gwargwadon dukiyar idza fil mali ay idza kharaja safar idza safara bil mali إذا سافر بالمال إن يتفيا المال إذا كان المال يحمل ذلك إن دوكير كتك زي يدوكا وإن أبو بواندا أكفدا فإن كان مقيما في أهله أما ينا زونا لتشكين إيالاسا أغرينشي فلا نفقة له من المال ولا كسوة ba zai cire cikin uwar kudin ya ce zai cire sha ko ko ya sa ya tufa ba qala malikun ولا باس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف باب لا يفي da wanda ya bada kudin da wanda ke aiki su yi taimakekeniya tsakaninsu su ji tsoron Allah a cikin taimakekeniya an fahimta iza sahha zalika minhuma in haka ya inganta abinda za a yi din ya halatta ba ma ce za su yi qala malikun ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعد ما يشتري من السلع yace babu laifi wanda ya bada kudi ana muqarada din wanda yaje ya sau kayan yazo babu laifi wanda ya bada kudi yazo shi ma ya saya idza kana zalika sahihan ala ghairi shart ni zama ba da sharadi akai ba to ni zan baka kudi fa in ka kawo ni zaka in an sharadi an fita wata mas'ala kuma kin qala malikun في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا إمام مالك يتي كدوكي كدين كبا متو يي قراض kuma ka ɗauki wani kuɗi ka ba yaron shi ko bawan shi shi ma ya yi ƙirar to ya za a yi ya amala ni fihi jami'an ya ce inna zalika ja'izu ya ce wannan ya halatta la ba'asa bihi babu laifi saboda me ya ce li'an Allah mu lamu ta'alil kenan li'annar ribha malun li gulamihi ai riban da aka samu dukiya ne na yaronsa ba shi zai karba ba la yakunu ribu lisayyid riban da aka samu kai da aka baka naka ne shi kuma yaron ka bawon da aka bashi mudaraba yaje yayi riban sa ne hatta yantazi hatta yantazi aminu wa huwa bi manzilihi bi manzilati ghairihi min kasbihi yace ai yaro ya zama kaman wani shi ne cikin dukiyarsa duk da sana'a ya yi shi ma ya samu lokaci ya cika ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم